بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu dama inda za mu ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na halul masa'i na na rana yau juma'a inda muka kwana insha Allah za mu tashi daga nan ana tuni mun karanta cewa tsaitsaife gemu wanda yake mai kabri a cikin arwalla ba wajibi ba ne har aka kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla sau ɗaya ɗaya aka ce to yin arwalla ko sau ɗaya ɗaya ba zai ba da damu a isar da ruwa ba har zuwa karkashin gemu mai kabri yawwa wato muna cikin wannan bayanin ne kuma sai lokaci ba bismillahir rahmanir rahim yace to kuma ولأن الأحاديث المتفق على صحتها كما سورة cewa hadisai وإلا an haɗu a kan ingancinta fi sifat wudu'ihi alaihi salatu wassalam cikin karanta yadda a wallah annabi take tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda ya fi ha zikirar tahriri wanda a cikinta ba a ambato zancen tsatsefewa ba yake to fa ba yi faɗin su ma yana so ya ce fakasiratu suna da yawa ke ne ke ci tunda ai zai wa ya ce hadisai wanda an an haɗu cewa suna da inganci kuma ya koyi suna rauni ma'ana dai wanda ya nuna cewa gemu ne kabari ba a tsaitsaye shi in ana alwala in dai ya yi kabari sai dai a wanke shi ya ce to hadisai wanda aka yi ta kawo wanda suke kan yadda annabi yake yin alwala shi ba a ce ba annabi ya tsaitsaye gemun shi kamar yadda shi gemun shi kabari da shi sallallahu alaihi wasallam to yana so ne da Allah ya ce kasiran ne yake fawaiba kama kana malikun kamar da imam malik radiyallahu anhu yace to amma ahadithu tahlili amma su kuma hadisai wanda suke na tsatsashe wai ba ba yi fa yake to su an ramna na su an suna da ramu kama kana malikun kamar da malik ya fadi wa ahmad da ahmad wa abu hatim da abu hatim walakin na ha sai cewa hadisan wanda suke magana akan cewa an tsatsashen waradat tazo min tariqi min tariqi sittata ashara rawiya daga hanyar masu riwaya goma sha shida kiran duk da arana na inda aka ce ana tsitsefe wai shi ma an ce daga wurin rawi goma sha shida suke magana yafidu majmu'u ha to tattaran da aka tattara ta duka yana fa'idantar da cewa anna littahlil asla cewa shi ma tsitsefe wai yana da asali wa dalilin wujud tahlilin da yake to kuma dalilin wajibcin tsatsefewan gemu fil janabati a cikin wankan janaba ne walau kana katifatan koda tana da kabri qawluhu alaihi salam shine fada annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da annabi yace inna tahta kulli sha'ratin janabata fasilu sha'ra wa anqul bashar annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne karkashin kowane gashi akwai janaba da haka ku wanke gashi kuma ku tsarkakar da fata da kenan tunda annabi sallallahu ya tabbatar da cewa karkashin kowane gashi akwai jama'a ma'ana lokacin da jana ba ta samu mutum to karkashin kowane gashin shi akwai jana shi yasa a cikin wanka to babu bambanci tsakanin gemu mai kabri ko mai mara ko da za ta tsere shi kuma kowane gashi na jiki da na haɓa da na kai da na hammata da na gaba ko a kafa mutum yake da gashi in yana da gashi to ya tsere shi dai wanka ne da albaiti ta ta sha kulli sha'atin da lalle ne karkashin kowane gashi akwai shara da shi kuma gashi al'adar shi matukan ba tsattsake shi ba ake ruwan sama yake yi sai ruwa daga ana zuwa mishi ruwa sai ya doro kana zuba ruwa ana tafiya shi kuma kasan bai masa ana yi shi yasa shi an tsattsake shi shi yasa ma kai gabanin a fara wanke shi a wankan janaba to ana sa ruwa a cika hannuwa sai a yamutsa kan a yamutsa shi kafin a zuba mishi ruwa kenan da fari ka balbal ka shiga hannun naka biyu sai ka kama gashin ka kai ya kuma shi kai ya kuma shi kai da yayi tafshi kenan ka ruga ruwan da ya ruga shi to sanan ka kwaso ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cika hannuwan shi biyu sai ya fara sama kan ya murza ya murza ya tsatsefe kuma ya sake ɗauko na biyu ya zuba ya haka ya sake ɗauko na uku ya zuba ya haka yawwa so uku da hannuwan shi biyu yake zuba ya wanke kanshi yana mai tsatsefe kanshi wannan shi ne mafi kyawun da mutum zai iya haka amma in ya yi kasa da uku ko ya fice uku yana ganin sai ya gewa kuma sai ya fice uku to shi kenan wankan shi ya yi wannan bayani ya yi da bayani akan mustahabban arwallahiya yanzu kuma sai ya zartar da wasu gurguru abubuwan da suke warware arwallah قال الشيخ رحمه الله تعالى مالم أخبري ألا يكنشي مدركين سركية فصل ربيبا نواقض الوضوء أول دسكي وروري أولا أحداث وأخبار أقوي حدثة أقوي سبوبة فالأحداث تعمل أكما حدثة سنة البول akwai bawali fitsari kenan wal gha'idu da bayan gari wal rihu da iska wal madiyu da madiyu wal wadiyu da wadiyu wannan sune ahdath guda biyar kenan uku suna fita daga gaba biyu suna fita daga baya to wannan sune ahdath kowane ɗaya ya samu mutum to a mashi kawarwa kuma eh to sai da yayin magana an yi magana ba a cikin shari'a kan bayanin su za mu dawo insha Allah to wannan su ne kenan ahdath da aka kaita abin da yake fita daga jikin mutum shine ahdath tun da yawa ne kuma ɗaya ne ana cewa hadasi akwai kuma hadasi karami nan su ne za mu diga wanda a wala kaɗai ke gana amma akwai hadasi babba kamar jini da kuma mani shi jini in ya fita mace to ba a wala ba ne kaɗai har da wanka ta samu sarki haka mani in ya fita mutum to ba a wala ba ne kaɗai sai an yi wankan jaraba sannan kuma a yi a wannan wannan su ne sabubban da ya zama guda biyar ɗaya afuwan da ya hadisa sannan kuma wani asbab su kuma sabubban waɗanda su ma suna warware a wallah amma ba wani abu bane yake fita daga cikin mutum kuma abin da ya sa ake musu sabubba wai sai ke zama zuwa sababin hadasi su ba hadisun su ne ba wani abu ne fita daga cikin mutum ba amma dalilin su wani abin ya fita daga jikin shi bai sani ba shi yasa aka ajiye ta kawai a cikin ta warware daga cikinsu akwai annan mustaqil kwana mai nauyi zai iya fitsari ko iska ko na bai sani ba wal ihma'u haka nan da suma ita ma tana warware a Allah wasukuru da maye su kamar mutum ya shagi a kan gari haka shi ya fita shi ne sukuru kuma ba sai giya ba nan ne inda ke da kai bambancin shan abu na halal da kuma na haram game da aure da kuma warwarewa a wallah wajen warwarewa a wallah in mutum ya sha abu na haram ko na halal sai sa shi ya maye su a mashita warware haram irin su giya da su kwaya in mutum ya sha shi in mutum ya sha su sai ya su a mashita warware amma da a ce tamfirin mutum ne wanda shirin nashi ne karfi ne ko ya sha giyan bayyana su ko ya sha kwaye bayyana su hankalin shi rauyi a rulashi tana nan zunubin nake yana nan da na kwaye amma a rulashi tana nan haka kuma in shan abu na halal ma ya yi su shi ma a rulashi tana nan a ce ya sha ta tsoho hura ko wani magani aka ba shi aka ce mai sha biyu sai zo ya sha uku uku ko hudu hudu sai sa shi ya mai kaga wannan duka halal ne ba haram ba to shi ma a rulashi tana nan saboda ya yi su tunda ya kaɗa mai hankali yauwa kenan ita a warwarewa a wannan babu bambanci tsakanin shan halal da haram in dai an yi mayan kawai Allah aure amma wajen sakin aure mutum ya sha haram ya yi maye ya saki matar shi takar irin su giya da baya mutum ya sha halal ya yi maye ya saki matar shi ba ta saku ba yawwa misali da muka ce hura ce ta yi wajen sati guda a dami bai san ba a shi ta tsamama ta koma giya shi ya ɗauke ta a matsayin fura sai ya sha kayan shi kawai da ya sha shi ga tangare ya kama matar shi ya tsaye ta zuwa nan ba ta saku ba tunda abu ne na halal ya sha ya fi mai da hankali ko kuma magani da muka ci an ce ya sha kaza kaza ya kara shi ma ya kaɗa ne hankali ya saki mata shiga ta ba amma da ya sha giya ko ya sha ƙwaya ya saki mata shiga ta amma mutane da jami'i ka zanta wai ai bai cikin hankalin shi ne yo ai hankalin nashi da bai cikin shi shi ya huda kanshi da cikin shi ba kowa ba giyar da ya sha ko ƙwaya dama sun suna fin da hankali dan haka babu sosai shi yasa masu hankali masu mutunci ba su yarda su ba mashayin giya iyarsu tunda Allah kiyaye auren ya iya ta mutuwa ba sani ko tsakanin su koyi ko kuma a ta a idan yana cikin jiya shi ne yana cikin jiya tashi ko sakin sa Allah ke to shi ne akwai barci mai nauyi yana warware a wallah akwai suma yana warware a wallah suma ko ba irin ta ƴaƴan nan garna a ita ita suma hauka ya ringa ce mai suma irin wannan da yara suke a kwal suna fita da wani ya ringa kawai sun suma kaka za a mutum ya suna fanka ne suma wannan iska ne ko kuma taɓuwa ko aljani wannan shi ma yana warware abu za mu shi amma abin da ake ma suma mutum ne zai faɗi falas kamar ya mutu shi ne suma ana so da yawa ma wani in suma ana ta ya mutu har akwai wanda sai an binne shi ma ko ana shirin binne shi a ya farko dalilin wani aksidan ko wata rashin lafiya ko kuma taɓin alshani tunda akwai wanda su alshani ya taɓa su su ma suke maimakon su kawai sai faɗi falas da ya kamar ya mutu wannan shi ake ma suna suma afwa to wannan mutum yana rarrafa sai shiga wannan halin in ya farko abu shi tawaye ya karya shi wanda shine eh shine al-ihma kenan suma as-sukur kuma shine muka yi zanta shi ma'ana maye su kenan wal junun haka nan hauka yana warware a Allah kenan mutum yana da Allah sai ya yi hauka kuma sai ya warke to sai ya sake abu da shi ko da haukan minti guda ne kamar irin wannan Allah kiyaye da mutum ya yara da ke lokaci guda mutum lafiya shi sai a gan shi kawai wani abu ya same shi kuma lokacin da ya samu lafiya to yanzu wanda ne sake a wuce shi ko da bai yi barci ba ko da bai sumo ko da bai fadi ba saboda hankalin nashi bai kai yanzu wannan kawai shi ne sake a wuce wal qublatu haka nan da sumba namiji ya sumbanci mace kamar haka kenan da sumbanta ake cewa da bakin shi sumbance ta ko ita ta sumbance shi to babu Allah Allah ta wuri ita ba a ba a kiyaye wani jin daɗi a cikin ta ba kamar shafa ba ne sai an ji daɗi ko kuma an yi niyyar jin daɗi ita sumbanta an yi niyyar jin daɗi ba a ji ba an ji daɗin ba a ji ba ba ba walau su mar'ati hakan na shafan mace yana warware a walla shi ma amma in kasarar da zai in mutum ya yi niyyar jin daɗin da ya shafe ta don ya ji daɗi ko ya ji daɗin ko bai ji ba a rashin shawarar tun da dai ya yi niyya abubuwa jaraha ko kuma ya samu jin daɗin jin daɗin ya samu ko ya yi niyyar shi ko bai yi shi ma a rashin ba yawwa wa masu zakari haka nan shawon gaba namijin ya shafi gaban shi a shi sabon gari bi batin kafi da cikin tahi aw bi batin asabi ko kuma da cikin yatsu cikin tafi shine wajen farin nan ba bayan ba wajen baki cikin yatsu kuma shine fari wajen yatsu nan ba wajen to wannan duka namijin ya shafi gaban shi a shi sabon gari to anan bai ka ba aure da bai ma ko kuma da gefe gefe shi na ganin ne shi wannan ya ta aure da bai ma walau da asmi in za'a yi hasa ko da da gefen gefen su ma kenan tashin hannun banda cikin shi har da gefen shi su ma ya zuzi banda cikin su har da gefen su yawwa ko da da yatsa ce shiddani irin wanda Allah yake jarraba su suna da yatsa biyar kuma sai wata ta shidda da fito kusan karamar yatsa su to ko da wanda yatsa ya taba gaban shi a mashi kawarwari in tana da rai kuma in ba ta da rai shi kenan inda ake gane tana da rai ko ba ta da rai in ta zamanto kamar ɗan uwanta take tana shan komi in aka sake ta ko aka tsira mata abu mai sanyi ko aka tsira mata abu mai zayi ko duk dai abu yadda ya tsira suke shi ita ma tana shi yanzu wannan tana gare amma in da za a dan sake ta bata shi ko a dora wani abu mai sanyi bata shi to yanzu wannan ko ya shafi gaban shi da ita a wani shi tana wannan shine matan sai kuma bayani da zai kawo an bayani ya'ani abinda ake nufi an da nawaqid al-wudu cewa abubuwan da suke warware arwalla ala qismain suna bisa kishi biyu akwai al'ada sabubba su ne abinda zai fita daga cikin mutum wal asbab da kuma sabubba kenan a hada kamar da muka bari wanda zai fita wanda sun ne kamar da aka zana irin su tsari da sauransu asbab kuma irin wanda muka zana yanzu wa'inda su kamar kwana da sauransu ita to wa'annan ahdasa su cewa hadasosin nan da ke warware a walla hiya ma ya kharuju min ahadil makharajain su ne abin da yake fita daga ɗaya daga cikin mafita biyu ma'ana ko daga gaba ko daga baya ma'ana ko ta zakarin namiji ko ta farshin mace ta gaba ta gaba ɗaya ko kuma ta dubaran namiji ko ta dubaran mace to duk abin da ya fita daga nan shine ahadin maharajai ne ɗaya daga cikin mafita biyu to duk abin da zai fita daga nan shi a ce ma ahada amma fitai wanda suke ala wai sihhati wal i'tiyad fita akan fuskan lafiya da kuma sabo na al'ada in ya zamanto ba fita bace ta lafiya kamar wanda bai rike bayan gari ko wanda bai rike fitsari ko wanda bai rike iska haka Allah ya shafe shi ko da yaushe wannan ana ce mata salaf ko salatul ra'id ko salatul bawl ko kuma salatul rayh to yanzu wannan in aka ce wannan yana warware mishi arwalla ai da bai yi sallah ba har abada tunda kullum abin bai tsaya ba to wanda tunda ba ala wajhi sihhat bane suke fitan mishi shi wannan ba ka karya mishi akwai da shi ko da yaushe haka ne duk arwalla da sai iska ta a shi warware ko kuma tsari in dai fitsari ya zo shi ya sha ruwa ko na duk fitsarin da zai zo bai iya rike shi ko mun kaɗan ki shi ta yafuka sai dai duk da sawa yana tarewa kamar yadda mata suke tare shi irin wanda Allah ya rabe sa ko da shi ko akwai wanda kuma Allah ke bayan gari ne ma bai iya rike ba sai yana da to yanzu duka wa'annan su wa'annan ba su warware da Allah tunda sun fita ne ba ala wajhi sihhati ala wajhi ala wajhi maradin yanzu su wannan yadda za su yi haka nan mutum zai yi a wannan shi haka nan zai san da shi amma ba zai yi sallah ta farilla biyu ba da a wallah guda ya zama kamar mai girma ke kowace sallah farilla sai ya sake masa sallah ko iskar ne ko fitsarin ne ko bayan gari da yake kuma wal i'tiyadi da kan fuskan al'ada akwai abin da zai iya fita ta gaban nan ko ta baya ba ta kan hanyar al'ada to shi ma wannan bai warware na shawara misali da akuwa wanda za ka fito da bayan gari ko kuma tsotsa ko macijin ciki wanda zai fito da bayan gari kaga wannan ai bayan garin bai fito fito ba ta al'ada tsotsa ce tsakuwa ce mutum ya haɗa ko wani abu sai ta fito ba tare da yan bayan gari ba tsakuwa ita kai ta fito amma kuma da ta fito akwai bayan gari a cikin ta yanzu wannan a wulashi tana da zai iya wanke dubar shi daidai inda bayan garin ya fita ba tare da ya taɓa gaban shi ba sai ta hiyar sallar shi kaga mun kuna Allah saboda amma shi bata warware ba wannan bayan garin da ya fito tare da tsakuwa ba bayan gari bane wanda ya fito ta hanyar al'ada haka kuma tsotsar cikin da ta fito ita ma daga cikin mutum ya fito da bayan gari ko dan macijin ciki ƙanana na rashin lafiya ne sai fito daga duburan mutum saboda mutum ne mai zahi ko na abu su kaɗai su sun ne su fito ba tare da ya bayan gari yanzu wannan ko sun fito da bayan gari in ne zai iya kiyayewa ya yadda su ba tare da sun taba mashi tufa shi ba kuma su taba tufa ya wanke ne da ita sai wanke ne ya kuma shi inda wannan tsotsar ta fito ko majejin cikin nan ko dutsen nan shi ke nan arwallan nan ba ya sarki ba arwallan tana nan yawwa wannan ya zama to kamar da kawai kasan ta taba shi kamar yadda na gaya mana wannan cewa Allah kiyaye da a ce mutum ko cikin barin zai fara ko cikin salanga yana da arwalla in aka fuddo shi a rushe wani amma don jahilci ya kalin da suna cewa har akwai zakarin da aka wai ya tsallaka wai ya tsallaka kazan da wannan duka jahilci an yi eh wai zai tafi daga mutane ka ka tsallaka wannan ka allaka ta warware a ya sa da ka tsallaka kazan da allaka ta warware kazan ta ko fada kai cikin ta tinjin ka fito allaka ta sai dai a wanda ya zama ta baiwa kai sallah in kai sallah babu sallah amma a wallaka kam da niyyar kazan ta ta taba ka da a ce mutumin da ya fada sallah ko ya fada gwadalo zai iya fitowa a same shi da ciwo a feshe shi a wanke shi ko shi da kanshi zai iya wanke ba tare da ya taɓa gaban shi ba shi ke nan wannan abu ya da ya to wannan shi ne kenan fita sai fita ta lafiya da kuma ta al'ada amma wanda ba ta lafiya da irin ta salaf ko kuma da ba ta al'ada da irin wannan ta tsakuwan nan da ta so tura wannan ba ta warware a ta warware tsarki ne zai sake tsarkin shi amma Allah ta yake to albaulu yake shi fitsari wal gha'iru da bayan gari wal nufa da iska wal madri da madi wal wadi da wadi wa'annan su ne abin da ya zama a wanda suke warware a wannan mun san fitsari mun san bayan gari mun san iska madi kuma yana fita daga cikin namiji baligi da yin shin daɗi wanda yake takaitacce kallo ne yake yi ko shafar mace ne yake yi ko tunani ne yake yi ko na abin da ya fara da ya kai ga saduwa da mace ba sai gaban shi motsa sai wani ruwa ya fita yanzu shi ake ma mazi wanda yana warware a wani sannan kuma banda warware a wani sai an wanke da kare duka shi kamar da zai fitin gaba kuma sai an yi niyya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sayyidina Ali da ya tura wani mutum ya mishi tambaya a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai an wanke gaba dukan shi to wannan mazi kenan shi kuma wali wadiyi shi ba tare da shi daɗin ko ne yake fita ba duka dai ba ga wanda ke sun balaga yake samu kamar yadda mani yake fita shi mani dama sai da shin daɗi ne kare ko an yi saduwa ko kuma an yi mafarki misali yana fita duk da shi ma na fita ba ta hanyar al'ada ba misali da yaron da faɗi na ran nan irin su an bige mutum ko wata kulama za a shi ko wani maciji kwarai zai iya fitar da mani amma yanzu shi a nan wankan janaba ne aka ɗauke mishi ba zai wankan janaba ba amma sai ya yi tsarki sai ya yi awalla kenan ya warware mishi awalla amma ba ba za a ce ya yi wankan janaba duk da gabanin ya tsarki shi saboda ba ba jin daɗi ba ne ba ta hanyar al'ada ba an buge shi irin wannan na fulani an buge shi da sanda ya faɗi ko maciji ne mai tsananin dani ko ƙarfi da ya sare shi sai ya fitar mani wannan duka sai ya yi tsarki kawai da ya aure shi ba tare da ya yi wanka to amma shi wadi kamar da na faɗi ko dai farkon bawali kafin a yi bawali ko kuma bayan an yi bawali shi kenan sai ya fito ruwa ne kaɗan yake fitowa galibi yana kama da mani an ce kuma yana samun galibi wanda suke sun ɗauki shekara hamsin abin da ya sama kuma su ma ba kwa yake da yawa daga cikin mutane kawai a cikin littafin da suke karanta wani ne ba ma san ko ne ba lalle ba ne zama suna samu galibi dai abin da kowa ya sani na balibai shine mazi da kuma maniyyi amma wani shi yana fita ne ba tare da shin daɗi ko alayi ko ba kawai haka ne galibi kuma wajen bori sai fita yanzu wannan shi ma yana barbaira amma babu wanka a cikin shi haka shi ma maziyin nan wanda jin daɗi ne na kallo ko na tunani ko shafa ko ana kallon wani abin da yake na batsa ko wani abu musamman wani abin da yara suke ta na yanzu ko da yake har da wasu manyan wanda ba su tsoron Allah ana kallon salula ko tele ko na wannan haramun ne kuma har akwai la'anta ma a wanda yake haka da wanda ya zirga wanda yake kallon zirkin to wannan dukkan su manzo Allah sun ya tsire masa albarka wanda ya zirga la'anan lahun nazira wannan zura ne da haka sai a kiyaye ita to yawa wannan shine waliyi to wannan duka kamar yadda na faɗi hadasosi ne ƙanana amma wa'incan su mani bai kasu ba a nan saboda ya san ba Allah kaɗai ke gada ba har da wanka ko bai ka ba jini saboda ya san ba Allah yake gadawa har da wanka ita to wal asma'u su ma sabuka hiya al-ihma'u sune kamar yadda aka zana al-ihma'u suma wa sukur da maye wal junun da hauka tabin hankali wa jami'u ma to wa yuzilu al-aql to ba waɗannan kare ba da dukkan abin da yake lullube hankali ko kuma ya kusar da shi wa yuhatihi ko kuma ya rufe shi kenan duk abin da za a yi wanda dai zai kusar da hankalin mutum to shi kenan ya warware shi wa kadhalika qublatun haka nan sumbanta yana warware a wallah wa lamsul mar'ati haka nan shafar mace da qasdin lazzati da niyyar jin daɗi kuma aka ce shafar mace har da namijin ba in mace ta shafe shi yadda namiji ya shafi mace a rashin warware haka mace in ta shafi namiji ita ma Allah tana warware in dai abin da aka faɗin ya samu shine niyyar shin daɗi ko kuma samun shin daɗi an yi niyyar shin daɗi ko ba a same shi ba a Allah ta warware da ya taɓa ta ko da ta taɓa shi don su ji daɗi kuma shin daɗin sai Allah yake kawo shi to Allah dai ya sake ta ko kuma da ta taɓa shi ko ya taɓa ta sai aka samu shin daɗi ko da ba da niyyar shin daɗin ba ne Allah dai ya sake ta balle an yi niyyar shin daɗin da aka taba kuma aka samu shi wanda dai arwalla shine kawai da ya taba mace ko kuma da ta taba namiji ba tare da shin dadi ba ko ba a samu shin dadi yanzu wannan arwalla kana to shine yace wa kadhalika qulbatun qublatun afwan wa nafsul wa nafsul mar'ati da qasd al-ladzati da shafar mace tare da niyyar jin dadi aw wujudaha ko kuma da samun shin dadin biduna qasdin ba tare da nihin ba وكذلك هكذا أبن ذيك يروي أن الله نص الذكر شافر جبل نمجي بباطن الكف لتكين تاهي أو بباطن الأصابي وكما لتكين ياسوسي بدون حائل باتارة دون كاريا ومعنى باب وانا أبن ذيك تكاني شد حنز الناشي تكما كما وانا شيني كي يروي أن الله ضد تيوا wasu malamai sun tafi akan cewa ko da ha'ilin in dai jimka ne mutum yayi akan gaban shi to sai ya sake raba in dai jimka ne ko da akwai shi yasa kenan ya kamata mutane su yi hankali sai kaga mutane ko yara ko kuma wasu manyan ma suna da ya kaga suna ɗora hannunsa akan al'aurar su wai saboda suna da zuba ko suna ta soshe soshe to wajen soshe soshen da kake ka iya kankare a wurin ka ba tare da sani tunda lalle ne sabani aka samu na malami abinda aka tabbatar da shi shine cewa aka shan in aka taba gaban ainihin shi kanshi Allah shawarwari amma akwai wanda sun tsaye cewa ko da kariya da wani abu in jin kare aka yi to Allah ta warware da haka kenan a kiyaye in ba wani abu ne na zarura Allah ya karbi mutum wani abu na cuta ko wani abu amma haka kawai wasu mutane kawai abu ne irin na na na na shagala Allah ya kiyaye to yace bidun ha'ilin ba tare da wani kariya ba wa amma hadasu yace to amma shi hadasi abin da yake fita daga cikin mutum warware a wallah sai kawo aya da kuma hadisi yace faqad qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala hakika Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi da Allah ya ce au ja'a ahadun minkum min al-ghaib a cikin ayar nan mai tsawo ta arwalla da kuma aya ta tayyama aya akwai wanda take cikin suratul ma'ida akwai wanda take cikin suratul nisa kowane daga cikin su ya zo da wannan magana da aka auja ahadun minkum min al-ghaib ko ni ɗayan ku ya zo daga bayan gari Allah masu mun sa za ka gantan da mu a juma'a فتيمموا سبيلا طيبا وانصحوا منكم وايديكم منهم تكون عند باكا منهم ما to ala ayi halin dai aya guda akwai wanda take san arwala kuma a cikin ta har aka zantan ta yamma wanda kuma sai ta zantan ta yamma to aka kawo nan da sai sai to kenan anan tunda Allah ya ce aw sha'a ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma ɗayan ku ya zo daga bayan gari kenan an nuna cewa bayan gari yana warware arwala kuma sai bai samu arwala ba ya iya taimama kenan da akwai ruwan arwala zai kenan daga nan kaɗai an samu da cewa a aya ma an san cewa bayan gari yana warware a Allah. Sa'in da yake shi kuma bayan garin nan kinayatu an qaba il hajj. Wai kinaya ne ma'ana sokiya ne wani abu ne wani abin da kima kinaya wani abin da ba a fito a zahiri aka haɗe shi ba shi ake ma kinaya. Sai a wani abu wanda tare da an rage shi ba a fito kai tsaye aka bari ba. Ita to bayan garin nan kinaya ne gami da biyan bukata ana nufin biyan bukata min baulin na daga fitsari wa fa'ilin da kuma bayan gari wa ila wa ma ila zalika da kuma wani abin da zuwa abin da ya kama da wannan min ma ya kharij na daga abin da yake fita min ahadin makharajayn na daga ɗaya daga cikin mafita biyu dan shi ra'idikin asalin sunan shi ba bayan garin bane haka kamar yadda ne da Hausa muke ta bayan gari ko bayan gari ai a fitan bayan gari shi ma da larabcin haka ne asalin sunan alhaifin bayan gari ake yanzu kuma da abin da ake zuwa ana biyan bukatar shi ma sai aka bashi suna bayan gari sai aka gaya masa haka ko kuma wuri wanda yake kasa wanda suke mai nutsuwa ita ma tana ɗaukar ma'anar ra'ayi ma'ana wurin da ka san ba mai shinka ba mai ganin ka kai bukata ka ba za a ganka kuma ba za a ji wani karan duburan ka ba shi ma ana mishi sunan ra'ayi har yanzu sai aka ba kuma abin da yake son shi ma sai aka ba shi sunan ra'ayi amma asalin da ba shi bane ra'ayi kamar dai wurin da suke tsaya bayan gari to yace to wa qala qala sallallahu alaihi wasallam kuma hakika annabi kira da ansa Allah subhanahu a gare shi ya faɗa annabi yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatarabba Allah bayya amsa sallar ɗayan ku in dai yayi hadasi har sai yayi Allah to kaga kenan ya gani su gaba ɗaya duka hadasin ma da bayan garin da fitsarin da duka wa yaksiru zakarahu yace kuma sannan mutum ne cikin bayani da yake bayan ya karanta hadisi yace lalle ne namiji ya wanke zakarahu gaban shi kullahu dukkan shi min khuruzil mazi dalilin zakar mazi kamar da fara kenan sai an wanke shi duka sannan kuma abin da bai kaba anan shine sai sai an yi niyya wanda dai na sha gaya mana cewa mas'ala ce guda hudu biyu aka yi ittifaqi a cikin su biyu aka yi talafi a cikin su kenan duk wanda mazi ya fice shi wanda muka yi bayanin nan ɗazu wanda kuma ya kamata musamman yara su bambance shi da yawa za ka gani yara saboda rashin sani mazi ya same su sai su yi wanka bayan Allah ba tare da wankan ya waje ba kansu ba ya kamata su bambanta kenan wani abin da ba ainihin saduwa ba aka yi ko kuma aka yi mafarkin ana saduwa yana da wuya mani ne da wanda yake sa a yi wanka da haka yaro yana cikin wani tunani ko yana kallon wani abin da bai kamata ba ko yana cikin wani tunani ko yana wani abu ya fita daga shi yanzu wannan mai kabri haka wanda yana kama da ruwa amma yana da kabri maziyi a cikin to yanzu wannan ya kuce namiji ya wanke gaban shi sannan ya niyya to wanda ya yi niyya wanke gaban shi dalilin fitar maziyi kuma ya wanke gaban nashi duka yanzu wannan an ittifaqi cewa lamarin shi yayi babu wannan ya yi niyya kuma ya wanke gaban nashi duka wanda kuma bai yi niyya ba da zai wanke gaban nashi kuma gaban nashi bai wanku duka ba shi ma an yi ittifaqi bai yi ba mazi ya fi shi kuma da zai wanke gaban nashi bai niyya ba kuma bai wanke daga gaban ba yanzu wannan ba da sabanin cewa shi wannan bai ko ya yi arwala a wannan bai ko ya yi sallah da ita ba shi kuma wannan fara kan yi baki cewa ya yi duk wanda aka yi sabani da manzon ya fice shi ya yi niyya ya wanke gaban nashi amma kuma sai aka yi kasari gaban bai wanku ba to wasu ne suka ce ya yi wasu suka ce bai ba ne aka samu sabani ya yi niyya ya wanke gaban nashi amma gaban kuma bai wanku duka haka kuma wanda bai yi niyyar wanke gaban nashi ba da mutum ya fita amma kuma sai ake gari gaban yawon kuma shi ma wasu suka ce kawai a ɗauka ya ji da ne wasu suka ce a ina za ka ina mara amma da niyya kawai tana da niyya da wanda zai suna aka samu sabani da wanda ya niyya amma bai wanke gaban da ba da wanda bai bar niyya kuma ya wanke gaban da ka an yi sabani a cikin cewa yayi ko bai ba wanda kuma aka yi ittifaqi wannan an yi ittifaqi yayi shine wanda yayi niyya kuma ya wanke daga wannan kuma an yi ittifaqi bai yi ba shine wanda bai yi ba niyya kuma gaban bai wanke ba wannan duka wai dalilin fitar mazi yace to kuma da hadisi sayyidina ali saboda hadisin sayyidina ali karramallahu wajhahu Allah ya girmama fuskar shi ko kuma Allah ya girmama fuskar shi tintini ta hana ta bautan gumki قال سيدنا علي كنت رجلا مذاعا na kasance namiji ne mai yawan fitar da maziyi fastahyaitu sai na ji kunya an as'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa an tambayi annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi li makan ibnihi minni saboda matsayin diyar shi a waina ma'ana saboda ni sirkin shi sai nake jin kunya amma annabi irin wannan tambaya ka ji adalci da kamar irin na sahabi irin wannan abin ma ba su koya dan mu kawai mu amfana mu gyara asirin har sai na umar da kanshi yana faɗi mafarki sai a gaishe ya mafarki akan yana lattijo yana sarkin manzo Allah subhanahu wa yana sarkin mu'minai bayan rasul manzo Allah subhanahu da rasul sayyidina Abubakar amma sai din ga mutane cewa kar ku ga ina yawan mafarki wannan abin ya same ni ne tun da na hau halifanci wannan abin yake yawan samu na ma'ana wanka ne yake na mafarki kuma na samu ne to sai aka ce Allahu alam tana wa yana nufin hankalin shi saboda nauyin al'umma da hau kanshi wannan abin yake sa shi damu wani haka ke sake mafarki ko kuma a wannan abin yake ɗaukar hankalin shi bai yawan zuwa wurin iyalan shi har yake sa shi mafarki to amma ka ga wannan duka sahabbai babu dole su gaya mana wannan abu saboda mu yanzu a cikin mu kowa zai kuma ya faɗi wannan abu amma kawai dan karuwa al'umma kamar da shi da kanshi sallallahu alaihi wasallam yake ta ina mantuwa ko kuma ana mantar da ni kawai dan a sunnantar da ni dan mutane da su ga yadda amma ai kaka za a ce wa annabi ya mance wani abu wanda yana mata cewa ne zai iya yawwa wannan kawai wani abu ne na Allah a kan shi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban shi sai a gudanar da wani abu dan mu in ya samu a wurin sai maga kaka ne zai kamar da annabi ya zo da tufar da ya wanke ta ba ta bushe ba to shine aka ce sai sai na alaihi to sai masa yace fa amartu da kadada sai na horin da kadada fa sa'alahu sai tambayan mana annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya basiru zakarahu wa yatawadda yadda zai yi ya wanke gaban shi sai ya arwala ma'ana ya wanke gaban shi duka kenan sannan ya yi arwala to qala rajulun sai wani namiji min hadar maut daga garin hadar maut yace mal hadasu ya aba huraira wai menene ake nufi da hadasi ya kai aba huraira saboda yadda ana cewa hadasi yana warware Allah hadasi ya hadasi to sai tambayi abu huraira yace wai menene ake nufi da hadasin nan shikenan qala sai abu huraira yace fusaqun aw buraqun fusa'un da burabun kinnan dukkan su suna ne na iska amma iska wadda ta fita ba da ƙara ita ake ma fusa'un wadda kuma har ta ba da wani sauti ta yi ƙara sai ita ake ma burabun ma'ana sai ce iska ake ne yawwa duk da shi a nan ya takaita akan iska amma ba wai ita kaɗai ake nufi ba duk da ma tana abin da ya saba da haka tana yi wa kamar an yi zancen wani abin da galibi ke samun mutane wajen sallah kan mutum yana cikin sallah ya sai dawo to galibi an san cewa iska ce take samu shi yasa tana ya taɓa ta ana amma ba wai ana nufi ta kaɗai wuce hali amma wannan kalmar biyu duka iska ce ne da wanda ba ta da ƙara da kuma ƙara yake kuma wannan musafir shi kuma kwana ne nauyi min da wasu da rubu shi ma yana da cikin abubuwan da suke warware a wula bi khilafil hafifi sabanin wanda yake sauƙaƙaƙe kenan an mutum ya barci mai nauyi da zu da ya san baya baya cikin harisosin da ya zamo bai kawo bai kawo annon bai ba shi yasa shi na wajen sharhi ya kawo kenan daga cikin sabubba banda wancan da aka gano su hauka da suma da maye da shafar mace da su sumbanda da kuma kwana shi ma musamman in ya yi nauyi yanzu wanda ya warware abu shi ma kwanan mai nauyi ya warware abu ko bishere ne ko kuma mai tsawo ne shi kuma kwana wanda yake sauƙaƙaƙe ma'ana gyangyaɗi ne ake amma duk an san abin da ake yi yanzu wannan shi in yi tsawo ana so a sashi amma ba tare da ya warware ba ana so a sashi tun da kamar yadda zamu ga lokacin da zai ba mu amma tana karatu na da zamu ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi suna jira annabi sallallahu alaihi wasallam isha'i haka kai suna dan gengere suna dan gida kenan barci ne wanda amma bai kai inda har hankalin mutum ya saba shi kuma su tashi su yi sallah ba tare da sun tashi a wannan musamman in ya zama to mutum yana zaune inda gaɓoɓin shi ba su saki ba amma in zama ya dan karkace ko ya ki shingida yanzu wannan gaskiya tun da shi ya sake kuma har ya dan yi barcin yanzu wannan ya kamata ya wuri balle kuma inda an tabbatar da barcin ya yi nauyi yanzu wannan kawai babu zancen daɗe wasu ko da ko na rabin minti ne in in barci yayi nauyi to zuwa ne a sake awa kuma so jiya mutum zai iya barci mai nauyi ba tare da ya sani ba in ka ga mutum yana kusa da kai ya maka wani a kai a sake awa ka yi barci kar ka mishi garan dan shi yayi ka haka na shin kore kai baka tare ko yake gara ta da Allah ta kake kake na da Aisha kanta Allah ya shikanta yani tattara tattara kwa Aisha Aisha ta aka tara ta shige sallah ta shige Allah ya sa ta hanta ne kama aka ce miki a Allah mata ce da Allah ta to wannan to wannan ba ga su bace ta manya wanda dama a cikin barkin akwai da ka tashi daga kwana ai ba yake a sake abin ake ce ki sake ba ta ce da Allah to kar ka ga dama aka ce maka dai kai Allah ka tafi kai to wannan shine yace eh wai barci mai sauki amma shi bai warware insha Allah mu Allah sama da lafiya karatu ne da zamu bayani sosai akan shi kamar da na faɗi musamman wannan hadisin na sahabbai yace to kuma hadisin sayyidina Ali wannan karramallahu wajhahu wanda yace kuma banda wancan hadisin na zancen mazi yace akwai hadisin sayyidina Ali karramallahu wajhahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki fira da aminci Allah tabbata a gare shi yace al-aynu wikaqus sakhi faman nama falyatawadda yawa wai akan hujjan kwanan ke yace hadith sayyidina ali a cikin shi manzon Allah kuma yace al-ayn ido wika sahi shine igiya mai daure dubura ma'ana nan ma kinaya ne aka kamar yadda can aka yi kinaya kamar a faɗo ba tare da an faɗi ainihin shikin ba ma'ana wai annabi yana nufin sallallahu alaihi wasallam in baka yi barci ba shine zaka iya gane abin da yake fita daga cikinka shine annabi ke nufin eh ma'ana ido shine maɗauran dubura ma'ana da'irar nan ta ta dubura ita ake ma asfa to anan dubura ake nufi yana annabi yana nufin in mutum ya kwana ai bai san makina abin da ya faru tana wani abu ya fi da sinna shi yasa annabi ya ce faman nama da haka duk wanda ya kwana fal ya tawadda lalle ne yayi Allah tunda dama idan shine igiyar dubar ma'ana shi ke gadar da shi ke daure da ita amma in babu to ai abin da yake daure da abin yana cikin shi ya iya jiya bai sani ba yawa duka wanda yake naya ne amma da an gane abin da annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam yace to hada lin nawm sakil to wannan ana nufin ga kwana mai nauyi qala yayi tsawo ne au asura ko kuma ya kare ta to duk ne ya warware Allah insha Allah za mu ga hadisi da sauran bayanai a cikin karatun mu na gaba sai ni salatu goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli karanta kuma Allah ko ko bismillah wa salatu fatiha ko ya ma ya fama da barin ya su Allah ya rada su an shahada idan ja Allah ya dukkan bukatun mu Allah ya kiyaye imanin Allah ya kiyaye zuriyar mu Allah ya kiyaye kasan mu Allah ya kiyaye dukkan kasashe na musulmi in mu Falastina wa da mutanen Najeriya da sun kasashe wanda suke cikin tashin hankali duk Allah saukar da rufi Allah ya yi na kasan halin da kasan mu take cikin wannan tashin hankali da barazana na zahiri da na batini da suke da nawa duka Allah ka bar maka musu hadin da duka Allah ka san su kuma Allah ka biya musu Allah ya ka biya mu wasu mun fadli ya rabbi fadlan minka wa tawadda لما شرع لنا جاء الفاتحة صلاة الفاتحة الله عز وجل الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم أسرق أسرق الحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومن العظيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام da suka yi